والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi yau muna sha biyar ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da sha biyar ga watan uku hijirar miladiya 2020 da biyar ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na hiya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu gaba daya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka suratu taha za mu tashi akan wannan ayan insha allahu kafin haka akwai tambaya guda biyu da tambaya na farko kafin shakon da ya rubuto min tambaya saboda kare ce ban karanta ba ya rubuto zan karanta ne ba don na amsa ba don text zai tura mini yana so na bashi tarihin shehu usman dan fodiyo na ɗaya kenan na biyu shi ɗan najeriya ne ko zuwa yi yauwa sannan na uku tambaya da har guda biyar shehu ne ya kafa sakkwato menene ma'anar sakkwaton shekara nau da rasuwarsa yanzu da allah ya za a amsa wannan tambaya arama na'am ko a google ba zai samu ba barin ga mu gaskiya ko google ba duk ilimi yake baka ba akwai abin da ba za ka same shi ba sai a karatu tarihin shaudan fodiyo na farko ma barin ga muku na abu guda daya duk tarihin mutanen kirki kar ka dauke shi a google dan google ne yahudawa ne kusan wannan abin da kyau bai halatta daukan tarihin mutanen kirki mutanen kirki bayan Allah daga google ko ka dau tarihin musulunci daga google za a misleading ɗinka ne ina fata an gane saboda haka tarihin bayan Allah na gari ana karanta shi ne cikin littattafan da bayan Allah na gari suka rubuta ku fahimci wannan abin da kyau makiyin ka ba zai taɓa maka adalci ba google makiyin musulunci ne san wannan abin da kyau amma ba za ka gane ba sai in kana da ilimin musulunci a matsayin ka na leman za ka ɗauka masha Allah sun yi ƙoƙari a shigar maka abubuwan da babu shi kuma ba gaskiya ba ne ba kun gane ko to shehu google ba komai ake karba gun shi ba yawanci ruwayan shi kamar na shehu rigirigiri Allah sa mu dace to yanzu in kace a baka tarihin shehu mujaddadi dan fodiyo lacca ne mai zaman kanta akwai dan uwa Sheikh Abdulrahman Umar Bagarawa hafizahullahu war'a babban malami ne kuma matashi kanin mu ne amma malamin mu ne wanda na kan faɗa cewa a najeriya in za ka lissafa matasa uku masu karatu yana ciki ina fata an gane ya zo nan garin gombe ya yi daura na kwana wajen biyar ne kuma malam usman kwana biyar a wanda mu muka gayyato shi masallacin dr umar garba dokaji to ya yi lacca a masallacin dr aliyu modibo akan tarihin shehu dan fodiyo ko rabin laccan ba a yi ba sai da aka bada shawara in ya sake zuwa a ta series na ɗaya da na biyu da na uku ina fata kun gane waɗannan mutanen ba ka ba da tarihin su a takaice dai ka zalunce su kafin ka ba da tarihin karatun shi da aihuwan shi ma awa ɗaya ya ƙare ka zo tarihin jihadin shi da rubuce-rubucen shi da wa ina fata an gane shi yasa littafi ake rubuta a kansu don kace za ka yi summarizing sai dai ka yi lacca ka yi summarizing abu wannan kenan to bare shi ya karo da wa ya kafa sokoto menene sokoto sai mu tura wa sokotawa kenan wannan wannan ma ka tambaye ni tarihin gombe ya fi Allah sa mu dace dama na ce zan karanta ne ba dan na amsa ba don ya sanna ji tambayin shi to dan uwa kai hakuri wannan ba a wurin irin na ake amsa shi ba Allah ya sa mu dace to tambayan da za a amsa guda biyu tambaya na farko yake cewa dangane da musulmai masu wurin sai da abinci mat'am restaurant ya matsayin su sai da abinci da rana a cikin ramadan ga waɗanda yake ba musulmai ba kun fahimci tambayar? amsanta shine haramun haramun ne a wajen malamai sai da abincin da za a ci da rana a matsayinka na musulmi haramun ne wannan shine abin da malaman musulunci suke fatawa da shi domin abin da suka ce shine yana komawa ne zuwa hal al-kuffar mukhatabuna amla wanda ba musulmi ba shin in Allah ya ce ai abu kaza ta shafe shi ko bai ta shafe shi ba amsa shine ta shafe shi ya ƙi ne kun fahimci wannan abin da kyau imamun nawawi Allah mishi rahama a cikin sharhin muslim yace wal madhhabu sahihu alladhi alaihi al-muhaqqiqun yace mazhaba ingantacciya wanda duk masu bin diddigin shari'a suka tabbatar kuma suke kai yace annal kufara mukhatabun bi furu'i shari'ati yace kafurai waɗanda ba musulmai ba sun shiga cikin duk abin da Allah ya ce ai ko kar ai dan Allah na magana da bayin shi ne gaba daya wasu suka amsa wasu ba su amsa ba to aka haka tun da Allah ya ce yayi sai ya ƙiye yi to bai halatta ka sayar mishi da abinci ya ci da rana ba haka nan musulmi wanda ke ɗan duniya ne baya azumi haramun ne shi ma ka sayar masa da abinci suka ce wanda kaɗai ya halatta ka sayar wa abinci shi da musulmin da baya azumi saboda rashin lafiya ko macen da bata azumi saboda bata ibada ina fata an gane ko tsohon da baya azumi saboda shekaru in ba waɗannan ba haramun ne ka sai da abinci ka san mutunci zai da rana wannan bai halatta ba ka shiga cikin wa ta'awanu alal ismi wal udwan kai kai ta'awanu alal ismi wal udwan bayan kuma Allah ce ne wala ta'awanu kai kuma kai ta'awanu ina fata an gane to saboda haka wannan shine a takaice manya manyan malaman musulunci na wannan zamanin su Sheikh bin Bas Allah musu rahama Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alai da sauran waɗanda ake kafa hujja na maganan su ita ce fatawar da suka yi na akwai a yara ai shari'a ma bata haukan su bai muna maganan wanda shari'a haukan shi ne yaran musulmai da yaran kiristoci duk shari'a ba ta hau kansu ba sai mutum ya balaga eh kamar yadda ya halatta ma wanda ya balaga aka ce mai da lafiya ka sayar mishi balle wanda azumin ba ta haukan shi ba yara shi zuwa ma shari'a ba ta magana da su muna magana wanda shari'a take magana da su ne a insha Allah ko da wani ya zo shagon ka da rana ya zo ya ce da Allah ka bani biskit da fanta aka wata ka ce me za ka yi da shi ko ka bani biredi da coca cola sha biyu rana mai sanyi kuma ya kamata ka tambaye shi in kasanci zai haramun ne ka sayar mishi amma in kasan zai kai marar lafiya ne a asibiti ko iyalin shi ne ba ta azumi wannan ya halatta ko kuma yara zai kai wa a gida nan ma ya halatta wallahu ta'ala ala wa alam sai tambaya ta karshe dangane da mutum ya zo masallaci an yi sallan isha ana sallan tarawihi to sai ga waɗansu sun makara su za su yi jam'i shi ne bi su jam'in ya fi ko kuma ya shiga tarawihin misali in suna raka biyu su yi sallama ya jona da sun aka yi raka biyu aka yi sallama ta shi ko isha wanne fi kun gane kan tambayar to haramun ne yin jam'i a masallaci wayan ana wata sallah wannan shi abin da ya kamata mu sani malaman malikiya ma ko an gama sallah suka ce ba a jam'i a masallaci saboda kare haƙƙin haɗin kan musulmai kar wani ya ware sai an gama ya zo ya nashi suka ce an hana ma a yi jam'i matukar imamu ratib ya zo an yi sallah an gama yasa abdullahi bin umar da ya zo masallaci an yi sallama sai tafi gida ya sallar shi kada ya tara mutane a jam'i ma a ɗauka wani abu ne baya bin limamin mai sallah to shi yasa malamai suka ce matukar masallaci ana sallah haramun ne kai wata sallah ya tabbata a cikin hadisi ma fa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce izawu ƙimatis sala fala salati illal maktuba in an tsaye da sallah masallaci babu wata sallah in ba wannan da ake ba to sai malamai suka ce ko na fila kake in raka farko ne ka yanki shi ya fi lada akan ka kadisa don har wasu malamai suka ce in ka kadisa ma ba lada wasu malamai suka ce a in ka kadisa da lada kuma da zunubi ka kiwo annabi da'a kaga matsala biyu kenan to wanne ya fi girma kaga saba wa annabi yafi girman sallan nafila to in dai kana raka'an farko ka yanke ta yafi amma suka ce in ka kulla raka'a ta biyu har ka yi ruku'u ka dago babu laifi ka kadisa ina fata an gane amma raka'an farko ka ainihin yanke sallama shi na ka tambayi ibn al-usaimin mutum zai yi sallama ce ana sallama ne an gama sallah kai kuma ba gama sallah ba kawai za ka yanke ne na waitu yankewa shi kenan an gane ko ya ce babu wata sallama da ake don sallama ana yin ta ne an gama sallah wallahu ta'ala ala wa alam insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 53 ko cikin wannan sura mai albarka suratul taha wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah me Allah ya ce اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce allazi ja'ala lakumul arda mahdan Allah shine wannan wanda ya sanya muku ƙasa ta zama mahadan shimfiɗa kamar da muka faɗa jiya Allah ya shimfiɗa ƙasa ne don mu ainihin zauna a kanta mu yi gine-gine a kanta mu yi noma a kanta mu yi rayuwa a kanta wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an zalami na salaka lakum fiha subulan ya kuma sanya muku hanyoyi a cikinta mun yi magana jiya hanyoyi daban-daban hanyoyin mota hanyoyin jirgin ƙasa hanyoyi ma na ƙarƙashin ƙasa a ƙasashen da suka ci gaba ana hanya a ƙarƙashin ƙasa an gane ko munan ko na saman ma bamu da shi mai kyau balle a mana na ƙarƙashin ƙasa wani ce haka yi na najeriya ma shi ba zai shiga ba ya san ba ta da inganci an gane ko to an ci gaban da ana hanya a ƙarƙashin ƙasa ana hanya ma a ƙarƙashin teku duka wannan na cikin wasala kalakun fiha subulan ya sanya muku hanyoyi subul daban-daban a cikinta don ku yi tafiye-tafiye daga gari kaza zuwa gari kaza daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza a wannan ayan jiya mun faɗa da ya ce ja'ala lakum al-arda mahadan muka tone ita ce kira'an ainihin asim bin abin nujudul kufi ruwayan hafsu da waɗansu daga cikin malamai amma nafi'u ainihin a ruwayan warshu da waɗansu daga cikin ƙurra irin su ibn kathir da kuma su ibn amir sun karanta ta ne allazi ja'ala lakum al-arda mihadan ba mahadan ba wanda da mahadan da mihadan duk ma'anan shi daya fa'alan ne da fi'alan bi ma'ana dai shimfiɗa an fahimci wannan abin da kyau sai cewa an zala minas sama'i ma'an sannan Allah ya saukar muku da ruwa daga sama fa'akharajana bihi azwajan fa'akharajana sai muka fitar da azwajan nau'i nau'i daban-daban min nabatin shatta na tsirrai waɗanda suka sha bamban a wajen kamanni suka sha bamban kuma a wajen ɗanɗano bihi ai bi sababin nuzulil ma'i saboda sababin saukan wannan ruwa a wannan gaban Allah yakan cewa an zara minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama to wani sai ce da kai ai bincike ya tabbatar da cewa ruwa daga ƙasa yake tashi sai kuma ya sake dawowa haka ne ko ba haka ba wannan haka ne musulunci ya karɓi wannan binciken kuma wannan bai ci karo da a lokacin da yake saukowa kuma daga sama yake saukowa ba kun gane ko dan ga jimaren kanshi shi ma daga ƙasa yake tashi tiriri na zafi shi yake tashi je ya zama kamar hayaki a sama Allah ya shirya wannan ne zamo alama ga dan adam cewa ruwa na zuwa in Allah ya ga dama sai ruwan ya zo babu alama zai dan adam barna saboda rahama ta Allah subhanahu wataala dan aka ce kawai kwatsam ruwa ya zo zai lalata ainihin abubuwa da yawa wasu sun shanyan kaya ya lalata wasu sun shanyan gari wa masu sai da kayan abinci akwai bukatar a rufe a shirya yan kasuwa yamma ta yi a gudu a je gida ma'aikata a tashi waɗanda suke yan a caɓar samu mafaka dabbobi su ɓuya rahama ce ta Allah sai ya sanya alama wani lokaci ha da ƙura da tsawa da wane ne da walƙiya alamun dai ga ruwa na zuwa sannan ruwan da ke tashi ya je ɗin shi ma allah ne ya tare shi kuma ya ƙara cewa ya dawo ana nan dai bai canza ba wa an zala mina sama ima'an yasa idan kana tafiya a jirgin sama in ana ruwa jirgin su ya haura ruwan ruwan na ƙasa ko kuna sama ina fata an gane shi yasa tsakaninmu daga jimaren ba wani tafiya bane mai nisa dan jirgi ma na iya wuce shi to Allah subhanahu wataala yayi wannan ne saboda rahama ga dan adam to da yace yana fidda tsirrai azwajan min nabatin shatta azwaj shine asnaf kala kala nau'i daban-daban min nabatin na tsirrai shatta waɗanda yake sun sha bamban wajen kala wajen kuma ɗanɗano yanzu in kaga mangoron wani gari ya sha bamban da mangoron wani gari haka na ko ba haka ba ko da misali a jiha ɗaya adamawa asalin normal mangoro ba ɗaya ke ba da na baba mai mangoro ko ba haka ba da an gana gonan shi ana ganewa wannan na baba mai mangoro ne kaga azwajin min nabatin shatta kenan ko da a gonan ka sai ka ga bishiyar mangoro guda ɗaya kala daban-daban ɗanɗano ma daban-daban kaga wani mai zaƙi wani zaƙin bai kai wannan ba wani mai hamami wani tsaka-tsakiya min nabatin shatta to sai Allah ce kulu ku ci daga dukkanin tsirran nan war'au an'amakum kuma kiwata dabbobinku to anan da Allah ce kulu ba umarni ba ne ba ku ci umarni ne ko ba umarni ba war'au an'amakum ku kuma kiwata dabbobinku shi ma umarni ne to sai malamai suka ce al'amuru a musulunci ya ta in Allah ce ai abu kaza to wajibi ne ai sai an samu wani dalili da zai mai da shi mustahabbi in Allah ce a bar kaza haramun ne sai an samu dalili da ya mai da shi karhanci to nan da Allah ce ku ci ku kiwata dabbobinku ya zama wajibi sai an yi ko mustahabbi ne ba mai ba da amsa don alaran mu'min nan wajibi ne ko mustahabbi Allah ne ya bada umarni kulu a wani ku kulu washrabu hani'an ina fata an gane wani malami ya ce ku ci ku sha hani an ku take cikin ku fassara mara kan gado kenan to nan da Allah ce kulu ku ci ba wajibi bane ba ba mustahabi bane ba suna ce mishi amru ibahatin umarni ne na halacci ma'anan shi an muku izini ina fata an gane ba umarni ake muku ba izini Allah muku bi ma'ana na muku izini ku ci daga waɗannan tsirran war'au an'amakum na muku izini ku kiwata dabbobinku daga dukkan ciyayin da ke fitowa na ba ku dama tunda na wane to na ba ku dama ku ci shine ma'anin shi ba ya ce dole sai an ci bane ba in ka ce har abada na daina shan mangoro Allah ba zai kama ka da laifi ba ko ka ce na daina cin goba Allah ba zai ce kulu ina fata an gane an maka umarni ba amr ibahatin suke ce mishi to da wannan gaban ne sai malamai suka ce dukkanin wani abu da ya tsiruwa a ƙasa a bishiya ne ko a menene halin ne a ci shi sai dai in bincike ya tabbatar da zai yi dan adam illa illa a lafiya ko illa a hankali ta kaman wiwi ai ciyawa ce haramun ci saboda me tana taba hankali dan adam tana birkita shi duk abin da yake idan ka ci ko ka sha ko ka shaka zai kawar maka da hankali haramun ne annabi ce kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun duk abin da zai ainihin sa hankalin dan adam ya jirkita to ya zamo giya ita kuma duk abin da ke bugurawa kuma haramun ne yasa sai na umar dan khattab yace al-khamru ma khamar al-aqlu aqla yace giya shine abin da ya giyantar da hankali idan aka sa wa hankali giya sha biyu ina fata an gane to abin ya zama haramun shi yasa suke kiran hankali al-aqlu bi ma'ana abin da ake da baibayi da shi wai hankali shi kyau dan adam da baibayi ya hana shi ainihin afkawa wadanda bai kamata ya afka ba yanda kake akuya da baibayi dan kar ta shiga gonan wani ko kar ta ci wani abu a gida a daure ta haka hankali kyau dan adam da baibayi kada afka cikin haramu Allah sai ya ce kulu war'a wa an'amakum inna fi zalika laayatin lalle cikin haka akwai ayoyi ababan daukan izina da za ku gane girman ubangiji ku gane rahaman ubangiji li'ulin nuha amma kaɗai ga ma'abota hankali annuha daga annuhu yatu ne annuhu yatu shine hankali haka annuha bi ma'ana abin da ke hana mutum ya abin da ba daidai ba sai laraba suke kira hankali da annuhu ya abin da zai hana ka yin abin da ba daidai ba shi yasa sai a ce wani ai bashi da hankali ba ana nufin mahaukaci bane ba ana nufin yana abubuwan da ba daidai ba ina fata an gane inna fi zalika al-ayatin lalle cikin waɗannan akwai ayoyi li'ulin nuha gam abota hankali shi sa malami suka ce duk mai hankali baya saba wa Allah sai dai akan kuskure sabon Allah kanshi na daga cikin alamu na rashin hankali sai Allah ya ce ni منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ce fiha nu'idukum cikin wannan ƙasan minha khalaqnakum daga ƙasan nan muka halicce ku da Allah ce fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta dai magana Allah zai ja'ala lakum al-ardha mahada to na al-ardu din minha khalaqnakum daga ita muka halicce ku inji Allah wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu maida ku wa minha nukhrijukum sannan kuma daga cikin ta zamu ƙara fito da ku taratan ukhra karo na biyu to a nan allah ya faɗa wa ta'aya wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja dan adam bincike ya tabbatar da cewa duk abin da ke jikin mutum kaf sinadarin shi daga ƙasa yake duk abin da ke jikin mutum babu abin da yake ba daga ƙasa yake ba in ba ruhin shi ba ina fata an gane duk abin da ke jikin mutum genetic na mutum gaba daya duk wani cells an gane cewa yana da sinadari ne daga ƙasa ke sa Allah ce min ha khalaqnaku daga ita muka halice ku a lokacin da masu bincike suka gano wannan ai sun gano fa dan adam jikin shi gaba daya sinadarin asali daga ƙasa ne aka ce ai kun makara ai Allah ce min ha khalaqnaku wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai ku sake wani bincike kuma na daban ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah alaihi wasallam yace annabi Adam a lokacin da za a halicce shi duk wani samfur na ƙasa sai da aka ɗauko shi duk duniya gaba ɗaya duk wani kalan ƙasa sai da aka ebo kaɗan da farar ƙasa da jar ƙasa da rairayi da wuri mai laushi da tsandauri da faƙo da wane ne ko ina sai da aka yi ba aka haɗa sai aka halicci annabi adam shi sa zama 'ya'yan shi kowa kamannin shi daban kuma kowa halin shi daban wani mai saukin hali yana daga ƙasa mai laushi aka yi shi wani mai taurin hali yana daga tsandauri aka yi shi yana fata an gane ya haka ya tabbata hadisi wani fari yana daga farar ƙasa ne wani ya gan shi baki yana daga wata ƙasa ne baka-baka haka wani wankan tarwaɗa na fata an gane yanda yanayin ƙasa ke haka halittar ɗan adami don asalin ɗan adam ɗin daga nan aka ebo walakar halakar al'insana min salsalin min hama'in masnun to sai Allah ce fa'iza sauwaituhu gangan jikin nashi kenan gaba ɗayan shi daga cikin ƙasa ki wa nafakhtu fihi min ruhi to wannan ne yazo daga sama ina fata an gane duk abin da ba wannan ba daga ƙasa ki ruhi kadai shine wanda ya zo shi ainihin daga wurin da ba cikin ƙasa ba to anan sai malamai suka ce masu bincike irin su Elon Musk cewan ya za a ce za ana rayuwa a space suna ta bincike yanzu ana ta kashe dalolin miliyoyin kuɗi wai a gano da yadda za a koma wata duniya a rayu tunda wannan za ta ƙare to a gano wata duniya aka ce to Allah ya halicci ɗan adam ba zai rayu a ko'ina ba in ba a nan ba domin shi space da ka je ka wace gravity idan ka wurga wannan ba zai faɗi sai da ya ta yawo kamar balon-balon ko dan adam haka zaga suna yawo a cikin wannan abin nasu cikin wannan kumbu idan ka daga robar ruwa kai haka ruwan ba zai zuba ba sai daga ya zuba yana ta yawo ruwa ya zama kaman balon balon to ya za a rayu a can rayuwar balon balon za mu yi ina fata an gane to rayuwar dan adam a gun ba zai yiwu ba kuma can a bara azumin da ya wuce a cikin waɗanda aka tura akwai wani musulmi dan dubai sai ake tambaye shi ya azumi ya ce ai ba zai yi azumi ba saboda ga rana kana ganin ta wani azumi za ka yi idan ka ɓuya wa rana minti biyar kuma ka ƙara ganin ta sai dai in azumi minti biyar za ka yi sai ya ce azumin ba zai yi ba ko shi ne fata wanda malamai suka yi sai in ka dawo duniyan mu ka zo kai rama azumi talatin ko daidai abin da ka sha in an yi talatin ba ɗaya ka yi talatin ba ɗaya in an yi goma ka tafi ka dawo ka ƙarisa ragowa a takaice dai azumi a can ba zai yi ba to kaga sallah ma dai kai ta kwatance kenan kwatance kwatance ina fata an gane ba fa na malam kabir gombe ba an gane ko yawwa to sai dai sallan ma kai ta kwatance kwatance saboda babu cikakken lokacin sallan asuba azhar la'asar magriba isha to Allah da ya halicci dan adam ne anan zai rayu duk wanda ya ce wa za a gano inda za a rayu a wata duniya da wallahi ƙarya yake yana bata a kan shi lokaci ne a kashe kuɗi a kashe kuɗi har a tashi duniyan ba a kai zuwa ga wannan abun ba dan Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da wannan malami kuma suka ce fitra na dan adam ya gane cewa dan adam in ya mutu abun da sha cikin ƙasa shine hankali duk wani abu sabanin wannan ba hankali bane ba masu kona mutum a indiya babu hankali cikin abin da suke masu jefawa a teku a wasu addinai babu hankali a ciki waɗansu kuma sun je wajen kaman well wannan babban kifin mai iya kayar da jirgi sai ya buɗe baki sai a wurga mishi wa an binne kake nan wani amugunta ne ba to duka wannan malamai suka ce babu hankali allah ya ce wa fi hannu iduku cikin ƙasa za mu maido ɗan adam na farko da ya mutu ƙasa aka binne shi a lokacin da ya kashe dan uwan shi yayan annabi adam guda biyu ya rasa ya zai dishi fa ba sallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yurihu kayfa yadsa wa akhi sai hankaka suka zo suka yi fada ya ga ya mutu ya tona rami ya gunne shi yace oke a shaka ake shi ma sai to tun daga lokacin Allah ya sunnanta wa dan adam in mutun ya mutu a gunne shi yasa activist a wasu kasashe na turawa suke cewa ya kamata a koma gunne mutum irin gunnewan musulmai sun ce saboda zai taimaka tattalin arziki kasan su komin su economic ne sun ce saboda bunnewansu akwai kashe kudi akwati kashe kudi ne sannan wannan ginin da za a yi ma kashe kudi ne suka ce amma na musulmi normal an gane ko babu kashe kudi to suna ba gwamnati shawara a koma irin na musulmai gashi abin na da kyau suna so amma tun da na musulmai ne ba za a yi ba Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam Abu Dawud a cikin Sunan a cikin Kitabu Sunna da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad haka Imam Hakim ya rawaito shi da Imam Abu Dawud at-Tayalisi Imam Az-Zahabi ya inganta wannan hadisin haka su Al-Bayyumi sun inganta wannan hadisin hadisin annabi yake faɗa hadisin Barabin Azib ya ce innal abdal mu'mina ya ce lalle bawa mai imani bawa mummuni idan kharajar ruhuhu idan ran shi ya fita sa'adat bihil mala'ikatu ila sama'i mala'iku za su ɗauki wannan ran su yi sama da shi ke sun tafi da shi har sama ta bakwai Allah ya ce annabi ya ce fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ikati illa qalu babu wani taron mala'iku da za a zo a wuce da wannan ruhin mumini din face mala'ikun sun ce ma hadhihi ruhu tayyiba ka wani irin rai ne mai kamshi haka mai daɗin kamshi fai ƙuluna sai mala'ikun da suka ɗauko wannan ran ɗan adam ɗin su ce da su fulanin ibn fulan ai wane ne ɗan wane daga ƙasa kaza daga gari kaza daga unguwa kaza su faɗi cikakken adiresin mutum annabi ya ce bi ahsana asma'ihi da mafi kyawun sunayen shi za su kira shi idan ana kiranka da wani suna na gayu ba za su kira wannan sunan ba ina fata an gane yau za su kira ka da sunan yanka ka sa akwai wanda fa ba wani ka tambaye sunan shi na yanka ai an goma ban sani ba ko jiya mun yi da wani na faɗi sunan wani sunan yankan shi wala suka ce su ba taɓa jin sunan nan ba sun san shi da wani amma ba zan faɗa ba ina fata an gane to mala'iku za su kira mutum ne da asalin sunan shi na yanka allati kanu yusammunahu biha fi dunya fa yastaftahuna laha fa yuftaha laha duk inda suka je a bude su wuce a bude har aje sama ta bakwai sai annabi yake cewa idan suka je da ita sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah da kanshi ce uktubu li abdi kitaban fi illiyin ku rubuta wato sunan bawa na a cikin illiyin madaukaka na karshe kenan sai Allah ce da shi da su wa iduhu ilal ard in kun gama rubutu ku mai da ruhin ƙasa inda kuka ɗauko shi ku mai da ruhin ƙasa fa inni min ha khalaqtuhum saboda daga nan ƙasan na halice su wa fiha u'iduhum sannan cikin ta zan sake mai da su wa minha akhraja ukhrijuhum daga ciki kuma zan ƙara fito da su taratan ukhra kamar yadda wannan ayan ta yi bayani to sai annabi ce fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da ruhin mutum cikin kabari sai a mayar mishi da ranshi duk wannan fa a cikin sakas abin zai faru saboda saurin da mala'ika ke da shi kar ka dauka tafiyan mota ne ko jirgi ka je iya faɗa ce ana delay na wani awa ba wannan bane ba tafiya ce ta mala'iku da kun fai kuno yasa malamai suka ce mala'ika jibril ya taɓa yin saurin da bai taɓa yin irin shi ba a lokacin da aka wurga annabi yusuf rijiya yana sama ta bakwai allah ce da shi ga yusuf an jefa shi a rijiya ba wai za a jefa ba already an jefa shi ka je ka tare shi karka bari ya fada daga sama ta bakwai waye ga sauri in ba allah ba zai wannan abu to shi mala'ika abu uku ne fi mala'ika sauri ikon allah sannan zuciya ina fata an gane haske ma bai fi mala'ika sauri mala'ika ne na uku saboda an halicci mala'iku ne daga haske ke sa suke da sauri irin na haske to daga ikon Allah sai zuciya so suka fi mala'ika sauri cikin kiftawan ido sai ka je China in ka taba zuwa yanzu nan ga ka a China zuciya kenan ko ba haka ba amma kana nan wurin jagaba ba inda ka je to Allah zai umarci mala'iku su ɗauki ran su kai sama ta bakwai a dawo da shi a sa maka rai har a ma tambaya cikin kabari duk cikin kankanin lokaci shi ne da annabi ya fassara mana ma'anan min ha khalaqnakum a wannan hadisin wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai Allah ya ce mi ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Allah ya ce walaqad arainahu ayatina tabbas haƙiƙa Allah ya yi rantsuwa da zati shi ya ce haƙiƙa mun nuna wa fir'auna ayoyinmu an koma kuma labarin fir'auna a raina hu hudin yana koma zuwa ga fir'auna haƙiƙa mun nuna mishi ayoyinmu mu'ujiza kala-kala daban-daban kullaha gaba ɗaya ayoyin sai da aka nuna mishi annabi musa ya zo da ayoyi guda tara Allah ya ce walaƙad atina musa tisa ayatin bayyinatin فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Allah ce mun ba annabi Musa ayoyi guda tara a lokacin da ya zo fir'auna fir'auna ya ce ya Musa ina tsammanin kai fa matsafi ne maskuran kai matsafi ne annabi Musa sai ba shi amsa da cewa qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'auna masbura ya ce haƙiƙa kasan ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin face ubangijin samai da kasai basa'ira don su zamto ababen ɗaukan izina ababen lura shine basa'ira ya ce wa inni la'azunnuka ya fir'aun masbura lallai fir'aun ina zaton kai fa ka halaka kai halakakke ne shine subur ina fata an gane la da ulyawma suburan wahida wa da'u suburan kathira shine halaka kenan to sai anan da Allah ce mun ba shi ayoyi kullaha gaba ɗaya waɗanne ayoyi ne guda tara ɗin ƙwar'ani ya kawo taran gaba ɗayansu guda biyu ga su a nan da wannan sandan da kuma hannun shi ne yake haske saura guda nawa saura guda bakwai bakwai ɗin duka suna cikin suratul araf Allah ce walaƙad akhadnahum bisinina aw walaƙad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min athamarati la'allahum yadhakkaruna guda biyu kenan as-sinin da naqasin min athamarati sune guda biyu ga nan biyu ya kama nawa hudu saura biyar sai ce farsana alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fasakbaru wa kanu qauman mujrimin to waɗannan guda biyar ga hudu sune guda tara daga cikin ayoyin fa shine da ran annabi musa ya ɓaci an ƙyabi allah sai allah jarrabe su da kwaɗi kana zo ne ka ji kwaɗo cikin wandonka kwaɗo cikin hulanka kwaɗo a kan gado kwaɗo ko wannan da ka sani mai kwakwa a cikin ruwa ɗin nan kan gado kwaɗo ƙarƙashin gado kwaɗo kicin kwaɗo cikin tukunya kwaɗo za ka ibi ruwa a randa kwaɗi ko ina ko ina kwaɗi kawai duk misir ya zama kwaɗi sai a zo wajen wajen annabi musa udu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijin kama la in kashafta anna rijiza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'ila in dai har ya yaye mana wannan bala'i za mu yi imani da kai sannan kuma za mu sake banin isra'il da ka roƙa duka za mu yi imani za mu bi allah allah ce falon ma ka shafna an humun rijisa idahu yanku suna muna yaye musu bala'i sai su karya alƙawarin da suka yi in aka ɗauke kwaɗi suka koma sai allah turo jini da ka buɗe randa za ka sharuwa ya zama jini tukunya za ka ibimiya ya zama jini komai jini kawai duk wannan bala'i ne aljarada aka turo musu ainihin fari fari ko ina fara kawai a gonaki fari a cikin gidaje fari wurin hutawa fari ko ina ya cika da fari ya za a yi kuma ba za a ɗauke ba sai annabi musa ya roƙi allah sai a ɗauke sai kuma su ƙara saba wa allah to da aka yi wannan gaba ɗaya shine allah ce walaƙad arainahu ayatina kullaha duk wasu ayoyin mu allah ce mun nuna mishi fa kazzaba amma ya karyata wa aba kuma yaki yace ba zai imani din ba sai Allah ya ce mi qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya musa فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى bayan fir'auna da mutanen shi sun kareta annabi Musa sun ki karban gaskiya Allah sai ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce wa jahadu biha sun yi jayayya da ayoyinmu wastaiqanatha anfusuhum amma fa zukatansu sun san abun gaskiya ne sun tabbatar suna da ne Allah ce zulman wa uluwa saboda zalunci da girman kai kala sai fir'auna ya ce aji'tana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa mun fa gane ka fa kawai yanzu ka zo ne dan ka fidda mu daga Misra ku kwace mana ƙasa kaga an koma wani abu daban kuma tun da yahudawa baƙi ne annabi musa bai yahude ne to yanzu buƙatar annabi musa za a kwace mana ƙasa ne kaga yana gayyatar mutanen gari kenan a yi tawaye ƙasan ku na iyaye da kakannu da gonakanku da kaza da kaza da kaza annabi musa ya zo zai kwace muku shine ne tukhrijana min ardina ka zo ne dan ka fidda mu daga ƙasar mu bi sihirka da tsafinka ya musa ka annabi musa tunda haka ne fala na'tiyannaka bi sihirin mislihi mu ma za mu zo maka da tsafi irin wanda ka zo mana da shi da sandan naka da hannunka da yake yalki da aljara da al'ummala da wa duka wannan abubuwa har kwarkwata fa aka wal kummala ko ina kwarkwata duka yace ba wani abu karya ne tsafi ne ba mu'jiza bace ba yanzu shi ma saboda haka zai zo masa da tsafi irin wanda baya tsammani kuma irin nashi yace faj'al bainana wa bainaka mau'idan ka sanya mana mau'id tsakaninmu da kai kalmar mau'id malamai sun masa fassara kama haka wasu suka ce masdar ne ana nufin kawai ka sanya mana lokaci wanda za zo a yi mukabala wasu malamai suka ce mau'id ismul makan ne don Allah ya ce wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum sannan wasu suka ce a ismul zaman ne don Allah ya ce inna mau'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib to karkashin wannan a takaice dai shine ka sanya mana lokaci wanda za a haɗu a buga tsakaninmu da kai na tsafi la nukhlifuhu nahnu lokacin da mu ba za mu saba alkawari ba wala an ta kai ma ba za ka saba ba makanan ka sanya mana wani wuri suwa kalman suwa din nan shine malamai suka mashi fassara guda biyu na farko ko ya zama suwan wanda yake tsakaninmu da kai shine tsakiya idan ka taho idan kilomita biyar ne muwa kilomita biyar ne shine suwa suka ce tsakiya wasu malamai suka ce akawo suwan wuri madaidaici wanda ba gidanmu ba gidanka ba wurin da ba na kowa ba ina fata an gane shi yasa wani lokaci ana irin wannan ko da a harkan masu buga bal tun akwai yan bal a cikin nan wurin misali sai a ce za a yi wasa tsakanin Kano Pilas da Plateau United sai a kai su Lagos kaga ba wurin kowa bane ba an gane ko to a kawo a samu irin wannan wurin ba namu bane ba naka ba shine makanan suwa sannan wannan suwa din kira'an asim kenan ruwayan hafsu da kufiyun amma wasu malamai daga ciki akwai nafi'u kira'an warash ina yawan kiranta dan ita muke amfani da shi a karatun allo na gida su sun karanta ne da siwa makanin siwa da kasra ina fata an gane duk ma'anansu ne kuma da suwan da siwa duk ma'anansu guda ɗaya kuma kira'a ne kowace ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu sun buƙaci cewar a sanya musu lokaci a sanya wuri da annabi musa ya zo fir'auna ma ya zo da jama'an shi a taru a buga a gane waye mai gaskiya ni da kai kala sai annabi musa ce mau'idukum yawmuz zinati yace alƙawarin ku da wurin haɗuwa na zaɓi ranan ado shine ranar idi akwai idin da misrawa suke a lokacin mutanen fir'auna ke zaɓi wannan rana kama a ce ranar sallah kaga kowa zai zo kenan sada babu aiki ba zuwa kasuwa kowa na gida annabi musa ya yi wannan ne don me yanzu shi ba fir'auna ne target ɗin shi ba mabiyan fir'auna ina fata an gane ke sa a kullum idan kana magana akan wata matsala ya zamo target ɗinka ba wannan ba ne ba mabiyan shi don shi zai wahala ya dawo saboda matsayin da ya samu kuma shine atm ne shi to zai wahala shi ya dawo amma waɗanda suke bin shi akan jahilci da kyakkyawan niyya zama su ne target ɗinka to daga ciki kuma in kana so ka yi zabarin su karkaci mutuncin shi ina fata an gane lokacin da ka zagi malamin su ba za su fahimce ka ba amma ka ba shi duk girman shi amma ka kwashe kafofin shi an gane ko za su gane lalle shehi ba kan daidai yake ba da girmamawa da komai ka ƙure shi da hujja ka kai shi bango za su gane an ƙure malam yanzu to a wannan sai kaga sun gane gaskiya amma kawai ka ci mutuncin malamin su ko sauraron ka ba za su yi ba kun fanci wannan abin da kyau na daga cikin hikima annabi Musa ya ce yau zinati ranan da ba aiki ba zuwa kasuwa ranan sallah ranan hutawa kowa na da free time da zai zo wajen wannan taron sai ce wa an yi sharan nasu duhan sannan a tara min mutane lokacin walaha da hantsi saboda in aka ce da zahar akwai zafin rana wani ba zai zo ba amma lokacin hantsi kaga lokaci ne wanda yake kowa zai zo babu zafin rana kun ga hikima na annabi musa ya zaɓi rana ya zaɓi lokaci shi yasa kaga yawanci bukukuwa na gwamnati ake yin shi da hantsi shugaban kasa zai fice a ce karfe bakwai na safe za a wani taro independence ko wani face october a ce karfe tara ko karfe goma na safe ya zamo da rana ba ta yi zafi ba wa an yi hushar nasu duhan kenan an gane ko a tara mana mutane lokacin walha kowa ya karya ya koshi gashi rana ba ta yi zafi ba gashi ranar sallah ne ba zuwa aiki ba zuwa kasuwa ba yan makaranta kowa zai zo kallo wa an yi hushar nasu duha kenan fir'auna kuma sai yadda basiran shi ya bace ya ce ya karbi ranan ya karbi lokacin kuma ya karbi wannan challenge a zo a yi mukabala sai ya bada sanarwa sanarwar da ya bayar na farko shine ya ce wa arsil fil madaini hashirina ya tuka bi kulli sahirin alim wa ba'ath fil madaini hashi ya tuka bi kulli saharin alim a nuri kaga nan ya ce a bi duk garurrukan ijib a sanar duk inda wani kwararren boka yake zo shi duk wani matsafi da mai kau dabara da malam mai gobe da nisa kowa ana kiran shi ina fata an gane aka sanar aka dinga tahowa za a zo lokzo inda za a yi taro za a yi mukabala sai Allah ya ce mi فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتولى فرعون فرعون سيجويا دبايا زي جي شيري kenan shine ma'anar tawalla ya karbi dukkanin alkawarin da aka yi kuma ya ce la nukhlifuhu nahnu mu ba za mu saba ba wala anta kai ma ba za ka saba ba an ajiye magana kenan babu saba alkawari kalli kafirai ne fake cika alkawari duk kafircin fir'auna bai saba alkawari hatta waɗanda suka mishi laifi sun nemi alfarma kuma ya cika musu alkawari yau haka musulmai suke dan Allah za ka yi alkawari da mutum goma in Allah da tarihi sun baka mamaki to wani irin musulunci muke yi idan har fir'auna ya ce la nukhlifu ba za mu saba alƙawari ba wanda kuma hadisi ne annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace ayatul munafiqi thalathun ayoyin munafiki guda uku ne idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari sai saba ba zai cika ba to mun mai da alƙawari kamar ma wa in ka iya saba alƙawari kana da wayo kenan wai wa idza atumina khana da an bashi amana kuma sai ci amana ya inci to waɗannan ababe wa idza haddatha kuma kazaba in zai magana kuma ya shirya ƙarya wasu da ƙarya ma suke cin abinci su je su yi ƙarya su yi ƙarya su yi ƙarya a ba su haiju wani in ƙaryar nashi ta kai ƙarya a ba shi jaɓama akwai ta mota jaɓama sunan ta kai ƙarya fa a baka mota to kaga wannan ba ƙaramin masifa bane ba ga fir'auna da ya ce a cika alƙawari kuma ya cika to fata walla fir'aun fir'auna sai ya juya fa jama'a kai da hu ya je shirya ya tara matsafan shi kai da hu nan a sahara ake nufi ba wai kaidi yadda muke fassara shi ba malaman tafsiri suka ce fa jama'a kaidahu ai fa jama'a saharatahu ya tattara dukkanin matsafan shi daga garuruka daban-daban sun ma'ata sannan aka taho fili ranar da za a abun kenan an zo an cika an kawo kujerun alfarma an aji ga su fir'auna ga su hamana manya-manyan ministoci duk ana zaune ga 'yan kallo kuma kowa ya shirya ga matsafa ƙala lahun musa sai musa ya ce da su wailaku kai can ina tausaya muku wasu malamai suka ce wailakun innan mamaki annabi musa yake ya faɗa na ta'ajjub saboda mamaki yanzu duk wannan taron na ta Allah ne duk wannan taron na faɗa da annabin Allah ne wailakum ina tausaya muku saboda wail yakan zo da mamaki qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursaluna kaga nan ai ba mummuna addu'a ba ce ba sannan wailukum yakan zo da mummuna addu'a to malamai suka ce in aka ce wailakum mummuna addu'a annabi Musa ke musu saboda ran shi ya ɓaci kirikiri ana ƙareta manzon Allah ana ƙareta Allah ga wani ya ce shine Allah kuma an yadda yace wailakum azaban Allah ta tabbata akan wailu wasu malamai suka ce a'a tunda Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan ba zai faɗi wannan maganan ba wailakum mamaki yake ina mamakinku ya ce la taftaru alallahi kadhiban kar ku yi wa Allah ƙarya kar ku ƙirƙiro ƙarya ku jingina wa Allah kun san fir'auna ba Allah bane ba amma kuna bi shi la taftaru alallahi kadhiban kar ku kuma ƙaryata manzon Allah fa yushitakum bi azab idan kuka yi haka shi Allah subhanahu wa ta'ala yushitakum bi azabin wato zai halakar da ku da azaban shi yushitakum akwai kira'an da ta zo yashatakum bi azabin ita ce ma qura'an kira'an aksarul qurra mafi yawan qura'u gaba ɗaya sun karanta ne da fa yashatakum bi azabin daga ciki akwai a shi dai nafi'u din da muke yawan faɗa ruwayan warshu su ma sun karanta ne da fa yashatakum bi azabin in muka ɗauki kira'an yushitakum sai zama daga ashata ne yushitu in muka ɗauki yashatakum daga sahata ne ina fata an gane to fayushitakum fayushatakum duk da abu ɗaya ne zai halakar da ku daga istisal shine tun buke ku ya dammarar da ku ya zama tarihi ma manta da ku to kar ku yi wa Allah ƙarya ya zama fayushitakum bi azabin sababin wannan ƙarin Allah ya ainihin halakar da ku wa qad khaba man iftara duk wanda ya kirkiro ƙarya jingina wa Allah kan ya halaka ya tabe ya banu ya lalace yasa Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimuna cikin suratu an'am haka ne ko aram akwai aram ko sannan akwai kuma a Yunus innahu la yuflihu al-mujrimuna ta Yunus kenan to duk dai abun yana koma ne zuwa ga duk wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah wannan ya banu ya lalace ce ce innahu la yublihu zalimuna azzalimai kan ba sa cin nasara a wani gu kuma innahu la yuflihu mujrimun mujrimai masu sabon Allah kan gararru su ma ba za su rabota ba ranar gobe kiyama to yanzu an haɗu an gama taruwa me ya faru فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن ساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى Allah ce fatanaza'u amrahum bainahum wa asarun najwa fatanaza'u amrahum bainahum sai su waɗannan matsafan sun zo sun gama taruwa an haɗu he suka dinga ainihin jayayya tsakaninsu da juna kai anya mu yi muƙabalan nan kuwa sun tsori ta wasu na a gaskiya kar a yi me ba su tsoro magana annabi musa wailakum dama daga cikin tactics na mukabala ka fara tsorata mutum ina fata an gane ka zo da littattafai 500 ka ce babu lokacin bude su minti goma ta yi kaɗan to shi ne aka ce da annabi ya ce wailakum la taftaru alallahi kaziban kuma sun san annabin Allah ne kuma ce kun bi azabin wa qad khaba man iftara suka ce kai gaskiya fa mukabalan nan kar ayi shine fatanazau amrahu wasu suna ayi wasu suna kar ayi ka daga daga nan an samu matsala sannan na biyu wa asarrun najwa suka dai koma gefe kuma suna gane a cikin sirri magana kasa kasa ba sa ma su ajimi suke cewa kar ma fir'auna ya ji ina fata an gane ya ce sun tsorita sannan kar annabi Musa ya ji ya gane sun tsorita kuma sannan waɗanda suke cewa a je a yi saboda fir'auna ya musu alƙawari ya musu alƙawari sun ce a inda na a inda lana la'ajara in kunna na hannun galibin qala na'am wa inna kunna min al-muqarrabin qala na'am wa inna kuma idhan la min al-muqarrabin a wani wuri suka ce to yanzu in aka yi muƙabalan da muka yi nasara me za mu samu akwai wani tukuici ya ce haba ai ku ne yan fada yanzu yan gaba gaba za a baka sa yau da pa ku je ku yi duk ta'addancin da za ku yi za a baka kwamishina in aka ci zaɓe dama sistem ɗin na fir'auna ne yayi a baku mummunan assignment a dai kai ga nasara nasara a zahiri amma baɗini bala'i ce ba nasara ba ina fata an gane duk wanda ya ci mutuncin wani ko ya sara wani ko ya kashe wani ko ya ɓata wani don ya kai ga wani matsayi wallahi ta lala Allah ke mishi kana ce ya yi nasara wallahi ba nasara yi ba bala'i ya kai gare shi Allah ya tsare mu to sai fir'auna ya ce ai ku ne yan fada kuna cikin cabinet kuna cikin elite da za a dinga kullawa ana warwarewa da su to wani yana tunanin SE wani yana tunanin commissioner wani kuma yana cewa kai akwai halaka fa ce kar ayi shine fatanazau amrahum bainahum sanan wasarun najwa aka dinga tattaunawa qalu suka ce da junansu waɗanda suke so a yi kenan in hazani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima fa yadhhaba bi tariqatikum al musla fa ajmu kaydakum thumma atu safa wa qad aflaha al yawma man ista'ala qalu in hazani la sahirani wana akwai qira'a guda uku anan akwai qalu in hazani ita ce qira'an asim qira'an hafsu akwai kira'an wasu ƙura'u kuma ƙalu inna hazaini la sahirani akwai kira'ar suna fi'u inna hazani la sahirani ƙalu inna hazani la sahirani ina fata an gane kowace daga cikin kira'o'in nan guda uku gobe za mu karanta kuma za mu yi irabinta a larabci saboda raddi zuwa ga masu sukan ƙur'ani da wannan ayan galibi mulhidai in za su a takin ƙur'ani su da nan suke farawa ya ce akwai kuskuren larabci ana za mu ji akwai kuskuren larabcin ko babu da in haza ne da in na haza ne da in na haza ne la sahira ne gobe za mu ba da amsa ma hudi barkatu illa adamin harabin adala adi ilaiha mulkiyar salami subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم امين اللهم امين يا رب اللهم امين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم